أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر إداري العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بيلة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين وتاجيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا عامد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قطب الأغدالي فريد داري على الإطلاق حاتم العتمين أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والعمل والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق بجاه رسول الله يا همة شيء اهدري لنا بهذا المحضر ولتعدفي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياجي إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله jiya muna bayani akan abin da ya shafi halifatun nabi bi ma'ana fi mirasihi sallallahu alaihi wasallama al-insanu al-kamil al-wari al-hamil al-ilmi ala al-amali kenan wanda je muka yi magana a cikin wayannan baitoci guda hudu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sharhansa wa ad-damrawi at-tazi yana rubutawa wanda a baiti na uku wanda yake cewa wa fi tadbiri amrihi a haɗar ƙudratuhu wa bil qasdi la bil qasdi itajaba anhum akhazi wanda wannan ya kawo waɗansu rakamai guda biyu hamin a sai kaf sai fara da kaf sai fara da kaf sai da ya faɗi kaf sai ce kuma ha kaf ha kaf ha sai koma mimun sai koma sin ainun haka ya tafi da abun To alhamdulillahi yau za mu istimrari akan abin da muke kai shine baiti na hudu. Wannan baiti na hudun yana ce fa'a garakatil bahar wahadati tarahu hadatahu tartafa annaka al-hujubu hatta tara al-aswad bi sai ce to qul lahu hadha al-ma'ana ka faɗa masa wannan ma'anan yake cewa ka faɗa wa shehu tijjani ga abin da nake nufi da wannan ƙarshen baitin arrijalu alladhina yuriduna al-ma'rifata arrijalu mazaje alladhina yuriduna al-ma'rifata wanda suke neman sanin Allah wal wusula ila tajallid dati wanda suke so sadu da tajalli irin na zati fa idza waqafa al-waqif bayna yadayhi idan mai tsayawa ya tsaya gaban shi la yanzu gairu ba zai ga wani ba sai shi Allah kenan wala yaj'ala bai fi qalbi shay'an ma ahu yahulu bainahu wa bainahu ba zai sanya wani abin da zai tsare tsakaninsa da rabbul izzati ba zai dinga ganin ubangiji cikin kowane halin sa bal ya qasid bil wusula ilayhi abin da zai nufi shine ya sadu da shi wa yas'aluhu hirsa ya roke shi kiyayiwa ko kwaɗayi wani iyanata da taimako fi muhabbati ubangiji ka taimake mu cikin son ka ka kare mu kuma ka ba mu ka zarta mu da ka taimake mu ka kare mu ka taimake mu cikin son ka wa yas'aluhu al-afwa ya roke shi al-afwa wal afiyatu da gamawa lafiya fi naumi wa ya kazaci cikin baccinsa da fadakansa wannan shine sirrin abin da mutum yake so ake so mutum ya samu a wajen rabul izzati Allah ya kwaɗayantar da shi kuma ya taimake shi cikin yadda zai so Allah sannan in ya so Allah ya nemi gafaransa afuwa da lafiya wannan ayyukan shi ne in ka sami wannan ka tsaya a kansu to ka riga ka jefa ka cade in aka rike maka wannan gurin to an rike maka dukkan alhairai kuma ka samu duk abin da ake nufi daga nan ne wa fi aklihi wa shurbihi wajen cin mutum da shansa wa ya abudullahi bil ikhlas ya bautawa Allah da ikhlasi wa yanzur ahkamal lahi jariya ya dinga ganin hukuncin Allah yadda yake gudana alaihi a kansa ya dinga gane wannan abu Allah ne hukunta kaza ka dinga gane majaril aqdari eh ma'arifatul jaril aqdari to yana sa mutum ya zauna lafiya da Allah wa yas'aluhu salamata kuma yana roƙon Allah assalamata zama lafiya fil ma'ani fi ma'ani alfazihi cikin ma'anonin alfazinsa allati yusabbihu biha maulahu wanda yake tsarkake maulahu ubangijinsa wala ya kasid fi ibadati shay'an ba zai nufin wani abu ba cikin ibadarsa illa ta'azim sai dai girmamawa liwajhihil karimi ya dinga girmama zatin Allah wa yadumu ala zalika ya dawama akan haka hatta yara anwaran har zai ga haske in tasharat alaihi min qalbihi wanda haske zai dinga fitowa daga zuciyarsa wala shahidu ghairiha aslan ba zai ga wani abu ba aslan baki daya illa wannan hasken fa idza tafakkara al-umuru shari'ata az-zahira idan ya tafakkuri cikin wata al'amarin shari'a zahiri allazi kana yashahidu qabla ifadatu nuri wanda dama ya kasance yana mushahadansa kabla ifadatin nuri alaihi kafin a kwaranyo masa da wannan hasken bi nisbatil laili da niyyar wannan dare ne ma'an nahari da rana wannan abin da zai faru ga mutum kenan idan ya sami in ya samu wannan taujihat guda hudu na farko ba wa kanka nema wa wajen ubangijinka alhinsu al'i'ana til muhabbatihi al'afu wal'afiyati al'afu wal'afiyati sannan ma fi aqlihi wa shurbihi sannan kuma amalihi kaifa yarju umuri ila Allah bila talabi shay'in da kai abin ka ne halis sallallahu amma ba dan kai dan wani abu ya faru ba to an tsarkake ka samu tafiya yadda mutum zai shiga fadan ubangiji kenan Allah ka ba mu nasara wa kulli habibi ka faɗa wa masoyina a tijjani shau tijjani ji manzo Allah wa kullu hadihi ka faɗa ma masoyina shau tijjani kullu hadhihi al-ma'ani duk wa'annan ma'anoni ga baki ɗaya na wa'annan abiyatu guda hudu fil qur'ani al-azimi yana cikin al-qur'ani wa kullahu ka ga ya shau tijjani hadha al-kitabu wannan littafi ya dulluka alama amartuka bihi zai nuna maka zai shiryar da kai akan abin na hore ka da shi qultu laka na gaya maka la taqasidu shay'an karka nemi wani abu la taqasidu shay'an wala tas'ir fi hirsi shay'in karka karka yi ijtihadi cikin kwadayin wani abu ijtihad fi ibadatin kayi ijtihadi cikin zallan ibada ba dan a baka wani abu ba kai dan ibada wa muhalafatin nas kai ijtihadi dan sabawa zuciya wal hirs kai kai kwadayi wal ijtihad kai ijtihadi la yakunu kada kasance illa fi ibadatin lillahi sai dai dan dan yadda dan dan ibada dan neman yaddan Allah wannan shine wa muhalafatin nafs da sabawa zuciya ko wal muhalafatun nas wal hirsu fi ma yaqsidu al insan fil ibadati kwadayi da mutum yake aiki yake kwadayin dan a bashi wani abu na ibada kwadayi kai kwadayi kana tunanin dan a baka wani abu kira shi ga tunai ka na karatu na kira shi daga jaman ne wal hirsu kwadayi fi ma yaqsidu al insan wanda ɗan adam yake yin nufi fil ibadata cikin ibada ko ta'khirul fatayi yana jinkirta fatayi eh ka yi aiki kana kana sauraron dan a maka kaza ne ka yi aiki ya kenan to yana jinkirta fatahi wato fatahi tana sa a yanki shi yasa ka yi abu halisan baka neman wani abu ka yi dan ya cancanta ne to shi kuma sai su koma ka fito hatu min haisu la ta tasir dama aballahu an yarzuqa abdu mu'minan illa min haisu la ya tasir eh aballahu an yarzuqa abdahu mu'minan Allah ya ki ya azarta bawan sa mu'mini sai ta inda baya zato in dai kana zato ta nan ne to sai Allah ya ki to kaga yayi ma ka jinkirin eh an maka jinkirin ai shine fa ta yi a gurin ka ko to ba zai zo ba eh to karka ga wani ya zo a yadda ya zato ya zo kujeran fituhatu da kyauta da ijaba ba wai shi ne ka zama cikakken wali ba ka faɗa ba yi ba shi ne imtihani imtihani a dakirar da kai ka ji zafin nan ranka ya baci kai ta kuka eh ka shiga ɗaki kai kuka kai alwala ka fito ba wanda ya gane to wannan shi ne a wajen Allah shi komi na in ka isa to tauri ne da abu amma kuma kowa yana son ya ga ya riski wannan gurin ya zo bai san gurin tsananin bala'i ne a gurin ba eh shi yasa gaskiyar labari babu abin da ya kai mutum ya nemi Allah lutufu din nan Allah ma inni an as'aluka lutufa fi ma jara da isa makadiru wallahi sai ka nemi kukan ma ka rasa amma kuma ka fito ana sha'awanka to amma kai ka san abin da kake ji ka zo ga abin kai in ka roƙa wa wani sai Allah ya yi amma a kanka sai ki ba zai yi ba kuma da shi ne kuma kake samun ƙarfi a wulaya eh abin da za ka taɓa ya kiwa ka dinga jin saboda saboda ka samu tawazu kaskantar da kan nan shine ake so kar ka shiga fadan da karfi babu karfi duk lokacin da ka kalla an yi maka ka sunkuyar da kanka eh haka ce ai abin da ce innal illal ladina amanu wa amilus salihati yace to ai amilus salihati shine mutumin da ya aiki baya neman abiya shi to me ka sanin amilus salihati za ce ya aiki mai kyau to wani aiki ne mai kyau aiki mai kyau wajen Allah shine kai aikin baka neman ajiyaka ka yi don ya cancanta shi yake nufi da abdus salihat irin wa'annan Allah ka sanar da mu Allah ya saka wa shujja ne ka ba mu albarkacin sa yana cewa wal hirsu fi ma ya qasidu lil insani lil ibadi wa ta'khiru al fatayi wallahu ka gaya masa haka huwa ta'khiru al fatayi ka gaya masa shi ke sa jinkirin fatayi wallahu ka gaya masa huwa ta'khiru al fatayi shi yake sa fatahi eh jinkirin fatahi wallahu ka ga masa huwa ta'awiqul fatahi shine mu'awwiqin ila salati maratibin wanda yake jinkirtar da fatahi kwadai kai aiki dan ai maka fatahi ai maka fatahi ai maka fatahi to a kai aiki kawai ya cancanta ka kyale shi wato ka san Allah ka shiga kofofi ne da shi daban-daban kuma wannan ƙofofin ake son mutum ya nema ya san su zai samu sauƙi cikin wasu lamari. Wallahu ka gaya wa shauci dani in ta ha magana ta ta cika, washtagal ta'abbudu maulaka ka shagala da bautan Ubangijinka bai ma amartuka bihi mujarradan ka bauta Ubangijinka mujarradin bauta min jami'il maqasidi ta dukkan manufanka ta azimar lillahi ya zamo kana girmama Allah ne wai jilalan da buwaya wata hamidan da godiya da wata kadisin da tsarkake shi ya zama ibada ka kira an gane da na ke nema fa wai je na ce muku da yawa shekaran je ne ko yaushe nake cikin da yawa mutane suna sallah na ran sai da Allah ba san sallah azumin nan ma ba san shi zakkan ma ba san shi hajji ma ba san shi wallahi Allah faɗa ne kawai kaga duk abin da ake bukata wannan shine gaya isa matuƙa ka yi don ya cancanta ba don kana neman ya zama maka da martani ya biya ka ba bai isa ya sa ka ba ne bai isa ya turo maka aiki ka yi ba sai ka nema ya biya to a nan ne ake zubar da mazaje ya kutiba alaikum siyam kama kutiba la'allakum ne ta tattakuna ai ma'ana in kana jin tsoron Allah zaka nemi wani abu ka ce ka yi ya biya ai ba zai yi ba in dai kana in dai ka san shi a sha abin da ake nema wannan ake nema wannan ake nema Allah ka taimake mu shi yasa dariƙar tijaniya aka kira ta dariƙa mahabbal fadali wa ridwan usisa bis sunnati wal furqani wato manna Allah alaina ne Allah ya maka baiwa ne kaman ka ka zama kana cikin zulun waliyai kana karanta kana karanta dariƙa kai ka san kyautar da muka maka kuwa kai godiya shine karanta wazifan kab gaba ke ɗan sa ba neman lada bane a'a godiya ne don an sa ka a zubin da baka kai ka ci ba ai a maka promotion ne daga muhallin islam ne aka kawo ka muhallin imani a imanin kuma sai aka sa ka a wani hannu a cikin ministry din sai aka sa ka a ministrin da ya fi kowanne yawan arziki an yarda mu mai ministry din ya yi komai a hadarinsa yi da wujudi ba komai an yarda masa wanda waɗansu an yi musu sujudi an tsatsare su za ka iya yin kaza ma ban da kaza za ka iya yin kaza ban da kaza za ka iya yin kaza ban da kaza amma wa'incan ɗima suna alfahari da wannan to ya kuma ɗariƙa saboda haka ashe gaya shine godiya gayan ɗariƙan tijaniya godiya kake yi ba kana yi da wani abu bane shi yasa wanda suka san ɗarika ba ya yiwuwa mutum ya karanta ɗarika cewa in ya yi rashin lafiya ka cewa Allah ya sa ka fara ne. To abin ba gaskiya ba ne ke. Allah ya sa ka fara ne mutumin da yake istighfari ɗari da safe, salata na ɗari layi layi layi ɗari wani zunubi ne zai iya zama a jikin shi. Duk abin da ya zo masa zai zo ne a babin taraki. ba a babin kafara a babin taraki ne amma ba a babin kafara ba e saboda in alkawarin da manzo Allah ya faɗa in ka san eh gaskiya ne shauki da ne abin da manzo Allah ya faɗa masa yayi to babu wannan dai hakan da su ga kansa to irin wa'annan abubuwa to kai ka yarda ko kuma kana kokonto don kana kokonto kaga baka san abin da kake ciki ba amma duk wanda yake karanta dariƙa babu wani rashin lafiya ko wani abu da cewa Allah Allah ya sa Allah Allah Allah ya sa kafaran zunubi ne kafaran sai yayi tun da safe nan la'asar kuma zai domin wanda ya istighfar daga safe Allah ya gafarta masa zunubi zuwa yamma wanda ya istighfar da da la'asar Allah ya gafarta masa zuwa safe wannan hadisin Annabi Muhammad kuma gashi na shehu jani ya ta'kidin sa wanda ya salati manzo Allah ko ba ka bane eh ana karanta istighfari ne don a gafarta wa zunubi ma bainal subi ila ila al-masai wa min al-masai ila subi matakai guda biyu ne Allah ce mu kyau Allah ce mu kyau Allah ce mu kyau kaga at-ta'zim ijlalan tahmidan taqdisan eh to hatta tabluga al-miqdara har mutum ya isa kai gurin da ake nufi wata silin muradaka ka sadu da muradin ka wajen yin makasidika da duk abin da kake da shi wayannan abubuwa ne ta'aziman ijlalan tahmidan taqdisan ka ka ka runguno innan ka san abin da kake kai akan su wa kullahu ka ga ya shi tijani salasa marratin so uku anta maktubun min al awliya kai an rubuta kana daga cikin waliyai anta maktubun min al awliya anta maktubun min al awliya ka ga masa haka ya ce ƙullahu ka gaya masa izabu ne dara idan ya gina gida ijalifi ha baitan ya ajiye ɗaki wasanni ha baitan sirri ya ambaci ɗakin baitan sirri waje ala'ura duka wa azkari ka waje nema amartuka bihi ijalu fi da wuri dinka da azkaranka da duk abin da na umarce ka da shi ka dinga yi a ciki ya ce ya shau jani wala ya da kudu a hadan gairu kafi kar wani ya dinga shiga ɗakin sai kai kar wani shiga ɗakin sai kai sunan ɗakin kenan to waradu alayka alhairat wal barakat ni kuma zan faranyo maka alhairai da albarka a ɗakin zan faranyo maka wa tanalu jamil maqasid duk abin da kake nema kuma zaka samu yantaha ma amlahu sayyidul wujudi wa alamu shuhudi karshen abin da manzo Allah ya faɗa wa ibn al-arabi ad-damrawi at-taji ya faɗa wa shehu tijani kenan alallazi zakara awwalan akan abin da muka faɗa na farko fi awwali hadil abiyati daga farkon wannan baitin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ali wa salihi haqqa qadari yawm idari al-azim allahumma arzuqna bima qara'ana bijai shi ahmad at-tijani Allah ka nawara mana ka kai mana sai mu nauyin bala'in ne in yazo ba ma iya a ɗauke mana ko a buɗa mana an muka ɗauke mu ji kamar mu ɗauki komai ba gashi nan muna tare da shi amma mun riga mun shiga cikin kaddara daga zaran mutum ya yi istiwa'i a kan wannan kujeran to ga baki dai ko bala'in ya zo ba za ka ji ba ba za ka ji ba amma kuma ga bala'in an turo maka amma ba za ka ji ba inna aradna al-amanata ne ai ala samawati wal ardi فأبين أن يحمل حوامل أكو فأبين أن يحمل حواملها الإنسان وأشفقنا منها فأملها الإنسان إنه كان ظلوما ظلوما بنفسه جهولا بما حمل يا ɗauka bai san abin da ya ɗauka ba amma ya ce a bashi yanzu ɗan adam ya koro ne wai an ce jaki an ban shekara arba'in ya ce ubangiji shekara arba'in a yi ta ɗora min kaya ubangiji abin da a banna a shekara ishirin dan hada yace a bashi shekara ishirin din shi yana so kare aka ba shekara arba'in sai a ubangiji ko ina na je a zarge ni na yi ta haushi ubangiji a banne da shekara ishirin zan yi a shekara ishirin dan hada yace a bashi ya kara duk abin da aka yi shi a bashi a bashi kawai shi yana son a rayu to ga eh mun ga takori ga nasa amma yana son a bashi ya lalace to don hada bashi ne to amma fihi zalumun zalibul li nafsi jahulan ya jahilci kuma abin da yake nema ne eh akwai alheri akwai bala'i shi makhludun ne rayuwar duniya makhludun ne khairan wa sharran yake tafiya Allah taimake mu. Wasu altu radiyallahu anhu an gama da wannan abiyatu guda hudu wanda Tamrawi ya gani a cikin mafarki wanda manzo Allah musu sharha kenan. Wasu altu an tambaye shi Tijani radiyallahu ta'ala anhu an tafdilu sahabi akan sahabi alladhi lam yutaha alaihi wanda ba masa fatahi ba wa an qudubin da qudubi min gairi sahabatin wanda aka masa fata yi shi kuma ba sahabi ba ne fa jaba radiyallahu anhu shautiyani ya amsa astalafatun nasu mutane sun yi sabani fi tabdilis sahabi cikin fifikon sahabi allazi lam yuta alaihi wanda ba masa fata yi ba ma'ana ya zauna tare da annabi amma bai gane komai sosai ba shine ya zauna tare da annabi ai sahabban ba dukka bane suka zama wa ne suka gane a cikin annabi kaga shine dalilin ai hanzalata ai ya nuna ya sani yake to amma mun zauna gaban manzo Allah ba ma iya hada fuska da shi amma in mun koma gida muna muna hurda da matan mu sai mu mance da shi an ya mu ba munafikai bane kuwa yace in banda munafinci yanda muka zauna a gaban shi nan mun zo gida ma mu zauna haka yazo yana kuka sai na ba ku da ta ma yarkika ya hanzala yace na haka hanzala ya zama munafiki yace lima dan ne ya ce ya faffaɗa masa ya to an haka ne neman munafikin ne suka shiga wajen manzo Allah suna kuka manzo Allah ya ce mayarki kuma me yasa ku kuka Hanzala ya ce na faka Hanzala Abubakar ya ce haka ya ce me yasa ya ce ya Rasulullah a gaban ka muna zaune ba ma iya daga kai sama saboda natsuwa amma mun koma gida muna mu'amala da matayenmu da kasuwancinmu da komai banda munafinci me yasa muka je can din ba za mu ga muna gaban ka ba ya ce ya ce dumtum laudumtum kamaruntum da za ku je gida ku yi mu'amala kamar yadda kuke mu'amala a gabana da safa hatu kuma mala'ikatu fi furushikum wa fi durukikum da wallahi za ku dinga yin hannu da mala'iku akan gadajenku da hanyar tafiyanku walakin sai dai a sa'ata sa'ata wani lokacin hakan zai zo muku wani lokaci kuma za ku shiga wancan ne wannan shine tammal ma'arifatu shi yasa sai ina babakar duk abin da ya ba manzo Allah ba ya bashi bashi bane dama kudin sa ne ya karba kudin sa ne to wasu kuma sahabban ba su fahimci hakan ba ba su kai su fahimci hakan ba wannan shine maftu alai ba wani fatahi ne daban wanda sai gane wani abu daban ba a'a su gane manzon Allah ya yake zai faɗa su iya ja ko zai faɗa su ga cewa ba haka yake nufi ba an gani yawa fa zahabat ta'ifatun wasu jama'a sun tafi ila tabdilin sahabi wasu ka ce a ai sahabi ya fi wa zahabat ta'ifatun wasu suka tafi ila tabdilin kudubi wanda aka masa fatahi wanda ya zama kudubi a yafi والراجح شوت ثاني كيف تبديل الصحابي على القدبي بالشاهد قوله صلى الله عليه وسلم الراجح مغانا شيني صحابي يا في قدبي saboda ai ya riska abinda kudubin bai riska ba ko da ya ga annabi kuwa ba a wancan zamanin ya ganshi ba a wani babi ya ganshi na fadalullahi saboda manzo Allah ya ce inna Allah astafa ashabi ala sa'iril alamina Allah ya zaɓi sahabbaina akan sauran alam suwan nabiyin wal mursalin in ba annabawa da mursalai ba dai kenan ko wa bi qawli sallallahu alaihi wasallam na fadin manzo Allah law anfaqa ahadukum mislu udun zahaban ma balaga mudda ahadi ma wala nasifi da ɗayan ku zai ciyar da dutsen udun da zinari saboda zatin Allah bai kai ya auni mudun sahabin kai rabin shi ma ba zai iya auna ba wannan ya tafi wa bi qawli sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace hayrukum qarni wanda yake ku alhairi wanda muka yi zamani ɗaya da shi summa alladhina yaluna sannan wanda suke biye da shi summa alladhina yaluna sannan wanda suke biye da wayanna alhadith wa bi qawli subhanahu wata'ala da fadin ubangiji kuntum khayra ummatin ku ne almati alhairin mutane ora jaldana sai aka fitar a cikin mutane wato ku kuntu khayra ummatin a cikin al'umma ku kafi alhairi da waye fara magana saboda haka daga kansu ne zai fara yin ƙasa-ƙasa kaga wannan muka faɗe shi ko ana yin generali ne duk al'umma annabi Muhammadu amma da waye magana saboda haka da su ne to su ne suka fi zama alheri kafin waɗansu biyo baya eh wa hadha min shiddati li'tina illa bi nabiyhi wannan saboda tsananin lura da Allah yake wa annabinsa ne wa hususiyatul lahu wannan kuma an keɓance annabi ne da wannan babu wani sahabi babu wani annabi da ya zo da waɗansu sahabbai wanda suka sami irin wannan daraja kaga alaikum bi sunnati wa yace wa sunnatul khulafa'ir rashidin abdu alaikum abdu alai bil sunna wajizi ka gani wato annabi yana da sunna sahabansa ma suna da sunna babu wani annabin da ya samu wannan banda manzon Allah in ta min imlahi alaina wannan abin da shaujani ya rubuta mana kenan wala naskuruna kasiratun za mu karanta wata kasida ta iya ƙarshenta ta iya ce lisai na radiyallahu anhu shau tijani na zama ha ya tsara ta fi ibtidai amri farkon da ake cin gumi tafiya wula galabin fi hannun lai ta'ala ma ya tamannahu abin da yake nema a wajen Allah ne yake roƙa cikin tafiya fata fabbala alaihi maulahu sai ubangiji kuma ya masa wa nassuha nassinta ayin kuka koma can baya min adiyyati din nan addu'o'in shehu tijani da ya roƙa ai za ka yi mamaki akan abin da ya roƙa wanda babu wani wali gaban kafin shi ya roƙi irin abin da shehu tijani ya roƙa babu ya roƙi Allah ulumu da ma'arifa da yaƙini da tasdiki da tahqiqi na manyan sahabbai sai da ya kira guda hamsin ya koma kan tabi'ai sai da ya kira sittin ya koma duk wanda ya hau kan kudubaniya ko mafatihul kunuzi ko annujaba'u ko nukaba'u ko autadu sai da ya sai da ya dire har zuwa zamaninsa ya ce Allah ya ba su duk zaukin da Allah duk zaukin da Allah ya ba su da ilimin da ya ba su da ma'arifan da ya ba su da yakinin da ya ba su da tazzikin da ya ba su da mushahadan da ya ba su Allah ya ba shi bayan ya gama wannan sai ya dawo kuma sai ya ce duk tajallin da Allah ya yi wa mala'iku Allah ya ba shi ya koma gidan aljanna ya roƙa duk tajallin da Allah ya yi da cikin gidan aljanna da Allah ya bashi ya koma ya ce abin da aka yi wa Jibrilu da Mika'ilu da Isra'ilu da Azra'ilu Allah ya bashi sannan ya kuma ya kai kokon baransa gaban manzo Allah manzo Allah ya sa masa hannu wajen ubangiji walau annahum walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka ya rasulullahi ga kokon barana manzo Allah ya gani ya ce to an maka kari ya masa stamping ya ce to an baka in ka duba min adiyati za ka ga wannan duk gaba ke daya babu babu eh aisha sa mutum bai san me yi ba ba to in ka kashi kawai sai da ka kyale shi eh duk wa'annan ya nema a wajen Allah Allah ya bashi to kuma da aka zo wannan hadara na ƙarshen ƙarshe wanda za ka duba nasbu wa hasbu wannan kujeran kasan addini yana tafiya yana motsewa ne kasan kana tafiya da ilimi kana tafiya ne yana sake zama kaɗan kana tafiya yana sake zama kaɗan kana tafiya yana sake zama kaɗan kamar yadda za na faɗa ina ka tambaye me sallah ka duba inna salata hadaruha azimun wa babuha husan biha ulumin kilai yasna ashara alfa mas'alan mawjudatun fi kutubi mufassala sallah tana da mas'ala dubu goma sha biyu amma kwata-kwata abin guda biyu ne kwata-kwata abin guda biyu ne a tazalluluwar hushu'u ne in ka ɗauke shi ka ce to ka dawo ka taɓa nan ka taɓa nan ya ce a wasu judi wani ƙira'atu amma wani abin guda biyu su ne ake kira sallah saboda duk abin da za ka yi maka samu wani ɗin ba to ka rushe to kuma matsala dubu goma sha biyu ne to kaga matsala dubu goma sha biyu ya dawo abu guda biyu shi yasa shauta ne ke faɗa لو سئلت ألف ألف مسألة لأجبت بسؤال واحد da za a tambaye ni tambaya miliyan ɗaya zan ba da amsa guda ɗaya ya warkar da wancan gaba ki da law su'iltu alfu alf mas'alatin la ajabtu bi su'alin wahidin da zan ba da amsa ɗaya ya wadatar da tambaya miliyan ɗaya kaga idan karatu ya tafi ashe matsuwa yake yi matsuwa yake ya dawo kaɗan don ka riga ka san duk wancan matakan yadda za a yi a haucen ne a yi to ka gan ka duba da ya zo manzala sallallahu alaihi wasallama an nasbu wal hasbu da ya fito daga hadaratul mutlaq abinda Allah ya masa kenan anan ya zamo halifatul lahi fil ardi halifatul halifatul lahi alal itlaqi an nasbu wal hasbu sai ya ce shaujan shi kuma ya tashi roƙon Allah sai ce Allah ina roƙonka hasbu rasulullahi nasbu rasulullahi wa hasbu rasulullahi ka sa ni ciki nasbu rasulullahi wa hasbu rasulullahi ka sa ni ciki shine ranar nake faɗa idan mai koyon larabci ya zo ya ga nasbu sai ya tsammani ya zamo daga cikin zuriyarsa ba wannan nasban ake nufi ba nasbin ruhani ake nufi ba nasbin jismani ba to nasbin ruhani kuma shine yas'alunaka an ruhu yake qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nasba na ruhaniya ma zarratan wa ma fawqaha illa tahta hadhihi al-hida al-midan saboda haka ya ce duk gurin da annabi yake da hannu in zama wannan da hannu a manzala ya ce an maka eh an fahimta to kaga irin wannan duk gurin abinda za ka tambaya shin yana da amana ko an taɓa samun shi da ƙarya na ce gurin da aka ce baka yadda ba kenan to shi ko kana yarda da abinda wa'inda suka yi zamani da shi sun tabbatar da wa sadiqun fi amanati wajen tsayawansa a shari'a keke da keke don kiyaye janibin manzan Allah balle cikin hakika ba a kawo wani abu na wasa a wuce gaban shehu tijjani ba ya yiwa makaruhi shi yana ɗaukarsa a matsayin haramun ne sirfan makaruhi musahaji kuma bai taɓa bai taɓa fara karanta wuridi don wani ya zo ya bar wannan ba saboda kunyan Allah duk aure ka duba azabul auradu kullun sai ya karanta shi kullun kwanan duniya mu gashi lazimin ma wata rana da kyar ake kamuwa ko a ɗauko wannan adadin yayi a ɗauko wannan yayi a ɗauko wannan yayi wannan adadin yayi in ya sake samun wani kuma ya dora akan na baya ba wanda ya taɓa ya fara ya bar shi koda da kwana ɗaya saboda himma wannan kawai bai isa nuna maka waye shehu tijjani ba kai da ka fara karatun alkur'ani wata ranar tambayi mutum ma kwanan ka nawa ce wallahi rabon shi da karatun qur'ani tun watan azumi wani ko ya ce tsaf wallahi yanzu shi ma bai sai da qur'ani shi yake ba sai dai a sallah amma da yana yin goma goma yana yin izini biyar biyar da ba yi da jari yana yi yanzu an ba shi jari ya shiga kasuwa ko ba haka ba ne to shi jarin bai hana shi ba mai kuɗi ne a cikin a lokacinsa mai kuɗin gaske ne amma kuma ba abin da ya tsaye da shi ya mai da shi baya cikin aikinsa nan bai isa a gane mutum mutum bane to wannan abin da ke cewa alalai ta shi'iri hal afuzu bi sakratin min al-hubbi ta hayamin ni kullu ramimatin alalai ta shi'iri ina ma hal afuzu bi sakratin in zamo ni ma mai maye min al-hubbi ni maye irin na son Allah ta haya min ni kullu ramimatin wanda za ta rayar min da dukkan kashina da ya ruddige hal zawul isani tauka a walimi hal zawul isani shin akwai wani mai kyautatawa wanda zai kiyaye a walimi alam wa hal tatajallar zati fihi li fikrati har zai yi in sami kaga wannan tajallin zatin nan shi ma karanta ba ba eh shi ne mai kofa ɗaya kofan nan manzo Allah ya ce yana da kofofi guda biyu a cikin kofofin akwai maftuha akwai masduda wanda shi ne da ka tafi hadarin ubangiji in ka zo to ba a zuwa gurin li kasa da shay'in illa li ta'abbudu lillahi shi yake faɗa wa hal tatajallal zati fiha li fikrati zan iya samun in je wannan gurin nima in yi ibadan da zan yi wa Ubangiji, amma ibadan babu wani babu neman wani abu sai zatin Allah. Wa alli bi gaibil gaibi billahi gaibatin. Shin zan iya samu a cikin buya cikin tafiya ga Allah mu buya cikinsa ta gibi kulli komi na waya buya an jami'il halikati ya zamo halitta ba ta iya sani ba. Eh, wahal na ajatul qurbi wato shin zan samu irin samun nan na ƙurbu fadalan ta ummuni kyauta ce daga ubangiji wanda za ta lullube ni wa kada hadamat min ni rusumul ɗabi'ati wanda duk ɗabi'ata za ta rusa shi ta mai da shi abin da Allah yake so wa hajjaza na na fahatul qurbi ko eh to na ka yafi kyau ya fi ya eh to yafi kyau na'ajat na yace nafahat shine kyauta na kusanci na na'ajatin shi kuma abu ne mu'ajjala eh wa al jazabatin bit tajalli ta ummuni akwai wani jazba bit tajalli na tajalli lahu menene inna Allah menene ke cewa gashi nashin qur'ani ne Allah ya tali ilai man yasha wa yahdi ilai man yunibu ya tali za a yi min haka wa hal jazabat wa hal jazabatin bi tajalli ta ummuni shin zan samu irin jazban nan bi tajalli na tajalli ta ummuni ta lullube ni fa taslibuni an kullu kulli wa jumlati ta cire ni daga dukkana da yanki na gaba daya wa al waridatul wasli akwai waridu irin na waslu na saduwa minna tarakkali wanda za ta hauhawar da ni da kai artakil alaya'a min kulli rutubatin wanda zan dinga hawan kujera ɗaya bayan ɗaya eh wa halwari ya tulu wasli minna tarukkuli wanda ta tarkiya kenan fa likai artakil alaya'a wanda zan dinga hawan kujera madaukaka min kulli rutubatin na kowace martaba sai na keta wa hal ardanan baharan shuhudi za a shigar da ni kogin nan na shuhudi assalamu alaikum akramukum Allah na'am wa hal ardalan ardanu bahar shuhudi fayash fi galili bigawasi fihi li kulli lamatin wa'al wa'al ardana al-bahar shuhudi shin mutum zai shiga kogin nan na shuhudi a ce yayi datti zai yi ka shiga kogin shuhudi ka yi datti fayash fi galili bil gawasi ai za a wankar da kishin ruwana saboda ni tsofi fi kulli lamatin a kowane kiftawa za a yi min haka wa hal tadala an shamsul ma'arif jaharatan shin ka taba ganin hasken rana wanda ya fito fili bi baɗin kalbi ba za a haska min hasken nan na ma'arifa a fili wa bi baɗin kalbi a cikin zuciya na wal budaliya zafatin ya zamo ya gyara komi ya shirye da ni wa hal artaki arshul haqaiqi wasiran shin zan samu a hau da ni kujeran nan na hakikan al'arshi wasilan ilallahi wanda zan sadu da Allah mahafufan a killace ni bi kulli karimatin a yi dukkan kyauta na karamci wa hali hillata na na mahafufan ya to da rufewa da kiyayewa wa hali hullatar tauhidi shin adan nan na tauhidi albasaha wanda Allah yake yake sawa mutum wa qad tamakkana sirri min bi zatil haqiqati shin sirri na ya cancanci a yi min wannan suran a bisadul haqiqa a janihi ma a samu wa alli bi jam'il jam'i fillahi waslatan shin zai yi a wajen saduwan saduwa zan sadu da ubangiji wa qad talat shamsul wusul bi qiblatin gamu da ranan nan na saduwa a qibla na وهل وابل العلم لدني هائل إلي ويبقى دائما كل لحظة ما ما كنا علم لدني هائل مي سوقو wannan zai sauko min ilayya zuwa gare ni waye ka ya wanzu da'iman tare da ni kullu lahazatin ko lokaci na gada ma in yi amfani da shi wa hal amali min hadhihi balagal balagal mada fa ya habbaza am la bulugul limuniyati wa hal amali shin guri na da nake min hadi daga abubuwan nan na tambaya balagal mada zai isan an isar mun na same shi har ƙarshe fa ya habbaza ina ma haka am la bulugan ko kuma bai isa ba da mun ya ce ga manufa na wa hal tajma al ayyam shamli bi buguyati shin kwanaki za ta iya tara abubuwan da abin da na samu wa naila muradi kuma samu abin da nake nufi am a mutu bi hasaratan ko zan mutu ban samu ba to duk wa'annan gaba ki daya kaf gaba da abin da ya roka Allah ya bashi eh ai wannan kuma fil bidayati amrin to ka san lokacin da kake cikin tashan balagan wulaya da ka ga kame kame ai mutum ba sanin abin da yake abubuwa ne za ka gan su a wargaje ka ga wannan sai kake so kamar da yi samari yana son aure eh wannan ya ga budurwa taimar wannan haka za ka ga halarorin suke ta kawo maka fare kai kuma in dai kana cikin tafiya to za ka gani to sai a lokacin ne za a ja ka ka yi aikace aikacen da baka sama ka yi ba sai a lokacin za a ji abin da za ka zuba wannan daga bayan an ce ka yi magana ba za ka iya ba an an tambaye ka ma kayin ma kamanci saboda ba lokacin ba ne ya wuce kuma shine shi Ibrahim yake faɗa ai yake cewa ta zakartu ayyamin si ba wai ya qatmadat wa lam yabqa illa law atun wa tawajju eh sakallahu ardan ta zakartu ayyamin si ba na tuna zamanin samartaka ta zakartu ayyamin si ba wai ya qatmadat ta wuce wa lam yabqa illa law atun yake da ma na sani da na ƙara wata wajju da jin ciwon abin ashe a lokacin ake ginuwa idan mutum bai samu dama ya yi amfani da wa'annan lokatayyan ba to gaskiya ai an wuce saboda lokaci ne wanda za a baka a nuna maka idan ka koma ga duniya sai a barka a duniya in ka zaɓi can sai a zaɓa maka abin da aka ci a kansu kuma sai ka tafi sai kuma ka gane ai wani tafiyan sai ka shekara ishirin tukuna ka gane wallahi amma wallahi baka isa ka gane ba don kai kayi an karba amma baka san an karba ba kai kana nan kana ta buge bugenka a tunaninka an karba kuma Allah ka ba mu albarkar manzo Allah Allah ka ba mu albarkar shautu dani in ta tin imlahi alaina wannan rubutun shautu dani walau abiyatun kuma yana da wadansu baitoti fi tashkili wal hazani khalal biha baitaini li babul fudalai wahiya ga sunan amma akwai baitoti guda biyu wanda ba nashi bane turidul majada summa tanamu laylan laqad adamata nafsaka fil mahali wannan ba baitin shi bane ya gusul bara man talabal la'ali wa man talabal ula sahiran layali wannan na ta'limi eh wancan turidul majada summa tanamu laylan kana neman girma sannan ka ce za ka yi bacci da daddare lagada a damata na suka dil mahali lallai ka kwaɗayantar da zuciyanka abin da ba a samu eh ba a samun neman girma da bacci ya gusul bahara man talaban la'ali mai neman diamond ruwa yake shiga wa man talabal ula wanda yake neman ɗaukaka sahirar layali zai riki dare eh zai riki dare dole ka rage bacci cikin dare haka ake yi qala sayyidina radiyallahu anhu to wayannan baitocin da ya faɗa to zai kawo nashi a ƙasa shine ya ce wannan tashfirin wal hazin halal biha baitai ne li babul fudala'i nashi gashi na zai kawo su wayannan baitocin to raidul majlis suma tanamu laylan laqad adamata nafsaka bil mahali laqad rumta la hasada bi ghairi harsin lallai ka ne na kai mutumin hal mallam ya mallam ya harusa mallam ya zara kaifa ya hasuda baka yi noma ba ka ce za ka yi girbi to shi ne ce da karrumta lahasa da bigayar harisun lallai ka ne ka je ka sare gonan wani ka ko sunan ka barawo ya gusul bahar man talaban la'ali mai neman daimon ruwa yake fadawa fada an ka ta'allulu bil amani to na shehu tijani kenan wajad ko wajadan tanal maqamatir rijali fada an ka ta'alluli bil amani gurace gurace ka nisantar daga barin illoli ka nisantar da gurace-guracen ka gabarin illoli kai kana son kaza amma kuma malalaci kana son aure amma ba za ka yi sana ba kana son aure kana son ka yi bacci kana son kuɗi kana son ka hau mota kai ba za ka yi sana ba ba za ka yi shushaina ba ba za ka yi ya maka kaɗan kana son kaza anya ba za ka iya ba fada an ka ta'alul bil amani wujud ka yi ƙoƙari ta na makamatin rijali wujud ka yi ƙoƙari ta na makamatin rijali a nan ne za ka samu matsayin mazaje falaisa yana da hasa ayyala hawaina ka ɗauki abu ba komai ba falaisa yana da ba a samun ta da sa'ayyala hawaina wala bi haunin tarar kalil jibali ko an taɓa ganin masu hawa dutse da wasa a ba zai ba yanzu nan ko ka mutu ala hallata kasul wata wani ka kawar da kasala wata wani da lalaci wani suka ko har an marar nikali ko na ja'a jar wannan suka ranka jar ka jash an marar nikali gabarin dacin nan annikali na sarka kara kama ka وغصب الكد وهتر من وشمر بأزم إلى صوم الدار إلى صوم دار قال وخص الكد كي قوكري كشغتكم كغوغن تدزوتنك وهتر زمان كي إيتزاني كشاء مرة وشمر كزاج دنسي بأزم دهما إن صوم دار قال إن كان يمن جدا مسادة فمن ركبت سجينة سجيته لأجزه ta ka'asa an muhawalatul ma'ali gaskiya ne faman rake ba sajiyatuhu li ajazin duk wanda ya dauki ɗabi'arsa ya hau kan gajiyawa ta ka'asa an muhawalatul ma'ali bai sai ya hau gudun da yake daukaka ba fa in qasada al ma'ajiz lam yanaraha wa man talabal ula sahiran layali wannan shine baitocin da shauta ne ka ya kara fa in kasal al ma'ajiza idan ka nemi abin da kake so da gajiyawa lam yanalha ba za ka same ta ba wa man talabal ula wanda ya nemi daukaka sahiran layali dare kirkewa in ta hamin imla'i alina radiyallahu anhu wa libasul fudalai wasu kuma sun faɗa wa nafsuha nafsin su kullu man qallala anjalahu kana min zullati anjalahu so kullu man qallala duk wanda ya karantar da anjalahu wato kwakwalwansa kana min zullati anjalahu to zai zama daga cikin makaskanta makomansa kullu man qallala aqwalahu duk wanda ya karanta maganarsa kana min tsati aqwalahu to a cikin biyayya zai girma wato ba a san kallama salibal miksar min al-hafawati aw yusar kenan yawan magana yana yana cutar da mutum kullu man ahmala afalu wanda ya dauki aikin sa ba komai ba aw shakka an tarji afalu to zai fadar zai koma baya cikin kokonto cikin ayyukansa fa jaba sayyidina sai shauja ne amsa masa kullu man raqaba ahwalahu duk wanda ya kiyaye halayensa kana lalal hayrati ahwalahu to kullum za ka ga aikin alkhairi ya tare a gurin kullum man lam yari amalahu duk wanda bai kiyaye ayyukansa ba kana an da shari amalahu to shi ya samu wanda ya shirya da shi zai makance ba zai gane ba kullum man bayana ilalun kana an alhusrani alalahu kullum man bayana duk wanda ya nesantar da ilalun ya nesanta gabarin ilalun wato ɗaukaka kana anil usrani to ya fi kusa da tadewa a alalahu shi ne mafi daukaka shi ne mafi dacewa da gare shi kullum man ba da aghlalu duk wanda ya nisantar da abu mai tsada kana li rafa'il qadari aghlalahu to wajen daukakan daraja shine mafi tsada gare shi kullum man faraka aw halahu duk wanda ya rabu da halayensa warada bil khairi aw halahu to abinda zai zo masa alkhairi shi ne mafi kiyayuwa gare shi in ta hannun imlahi alaina abin da shaujani ya kawo kenan wa min ma amlahu alaina yana daga cikin abin da shaujani mana ko ya rubuta mana wa nasu araka tarani bi haisu la tarani araka tarani bi haisu la tarani araka ina ganin kana gani na bi haisu la tarani ta gurin da baka gani na wa min al ajaibi yana daga abin mamaki an tara ni fala tara ni kana gani na kuma baka gani Allah radiyallahu anhu sai shi sake cewa ma'ana alkaunu kulluhu wujudun min haisu anna alhaqiqatu wujudul haqqi sifatan wa isman la zatan shine araka tarani ina ganin ka kana gani da yashi za tarani ta gunda baka gani na wa min alajayib an tarani fala tarani kana gani na baka gani na ya to ma'anarsa alkaunu kulluhu wujudan kaunu gaba ɗayansu samuwa ne min haisu anna haƙiƙatahu ta gurin da dukkan haƙiƙansa wujudul haƙi samuwa ne na ubangiji siffatan wa isman siffa da suna lazatan ba zaci ba a ko'ina haka yake ko saboda wancan mazaharul kauni da wujudul mutlaki alkaunu kulluhu mazharul haqqi ne ai eh alkaunu kulluhu mazharul haqqi ne kowa ka ganshi ya ya nuna samuwa kai samuwa ne ka nuna samuwa ganin ka ya nuna akwai wanda ya sabar da kai samuwan a jikin ka ya nuna wannan ma haka saboda haka shi mazhar mazharul kauni kullum astaran lil gaibi kowa labule ne amma akwai abu da yake nuna shi shine ma'anan wannan eh wal kauni kullu adamun dukkan kauni kullu adamun min haisu suratul gairiyati ka gani ko ta gurin da yake sura ne na gairiya na wani fiya cikin sa fa inna la wujudu lahu min ajil haysiyati ba shi da samuwa cikin wannan haisiya ba shi ba ne an nuna shi ne ya shaɗu da zalika ƙaunu ta'ala fadin ubangiji ya nuna wa barazu lillahi wahidil qahhari kaga baraza lillahi kuma kaga alwahidil qahhari fa inna ainul ahadiyya domin ka- idan nan na kaɗaita fi fabar bil qahari ta kwaranyo da rinjayi almahiki wanda ta shafe rijani isuwar al'agayari wanda ta shafe suran komai gairu falam yabqa illa kaunu wahidan babu abin da ya saura sai shi kadai la musharakatun fi fil wujudi ba yi tarayya da kowa cikin samuwa ba bi ma'ana fa wala sama mawsulun wala sama ba'in ala kulli shay'in ma khala Allahu batinun kana wa kullu na'imin la mahalata za'ilu to shine abin da ake nufi ana za mu shiga rasailuhu gobe in muna cikin rayayyu bi jahi man la yantiqu anil hawa sayyidina wa maulana rasulullahi Allah ka ba mu albarkar shaudan da manzo Allah Allah ka ba mu albarkar shaudan Ibrahim da manzo Allah Allah ka ba mu albarkacin bayin Allah salihai aina ma saka mu wa aina ma jalu bi jahi rasulullahi Allah karka bar mu da kanmu abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana dama babu abinda za mu iya Allah ka iya mana Allah ka iya mana Allah ka iya mana Allah ga mu gare ka Allah mu salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma wuri da Allah khatam ma sabab ناصر الحق الله جل هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر دار لنا الصلاة تملا ولا أزلة ولا أبد الزمان أو مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمكان واحد من عشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين